إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أحبتي في الله في هذه الآيات المباركات يذكر الله تعالى أطوار خلق الآدمي وتنقلات أحواله من ابتداء خلقه إلى نهاية ما يسير إليه بعد موته وذلك ليدل على كمال قدرته وعظيم شأنه واستحقاقه للإبادة وحده لا شريك له فاعبدوا الله مخلصين له الدين واحذروا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هذه الآيات تدل أيضا على ضعف بني آدم وشدة حاجتهم إلى خالقهم وأنه مدبرهم أصان مادة حياتهم وركب خلقهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ثم يسر لهم السبيل ثم أماتهم فأقبرهم ثم إذا شاء أنشرهم وحاسبهم بعدل وحكمة ورحمة فريق في الجنة وفريق في السعير قال القرطبي رحمه الله اختلف في معنى الخلق الآخر المذكور في سياق الآيات فقال ابن عباس والشعبي وغيرهما هو نفخ الروح هو نفخ الروح فيه ليكون حيا بعد أن كان جمادا وعن ابن عباس أيضا أنه خروجه إلى الدنيا وقال قتادة أن فركة أن فركة نبات شعره وقال الضحاك هو خروج الأسنان ونبات الشعر والصحيح على قول القرطبي أنه عام في كل هذا وغيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات إلى أن يموت انتهى كلامه بتصرفه فالظاهر إذن أن معنا خلقا آخر أنه صار بشرا سويا بعد أن كان نطفة وعلقة ومدغة وإظاما ومن تدبر هذه الآيات وجدها ذكرت مبدأ الخلق وأطواره وتطوراته إلى اكتماله وتحوله من خلق إلى آخر لكن الآيات لم تتحدث عن الحياة الكائنة بين تلك الأطوار وما فيها من تقلبات وأنشطة وأطوار وإنما تخطت الآيات ذلك إلى الحديث عن الموت وعن البعث والنشر وما ذلك إلا لقلة أهمية الدنيا الفانية في مقابلة الأخرى الباقية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون فالآقل من اعتنى بأمر الآخرة واعتبر الدنيا دار عبور كما يمر السافر كما يمر المسافر قال ابن كثير رحمه الله إن الدنيا دنية فانية والأخرى شريفة باقية وكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد وروى الإمام أحمد مرفوعا الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له وروى أحمد أيضا هو وغيره عن أبي موسى الأشعري مرفوعة من طلب الدنيا أضر بأخرته ومن طلب أخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى وعلى نحو ما في هذه الآيات وأشباهها أثبتت البحوث العلمية الحديثة أن الإنسان مكون من جسم مادي وروح شفافة جسم له دوافئه وشهواته وروح تسمو إلى الله تعالى جسم له مطالب الحيوان وروح لها أشواق الملائكة وتوسطت بينهما نفس لها طبيعة مزدوجة تحتوي على معنويات الخير والشر والتقوى والفجور والطاعة والإسيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله أكثروا من ذكر هادم اللذات وأطيعوا الله ورسوله واعبدوا الله مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون والله بصير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka ‘yan uwa masu albarka Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul mu'minun daga aya ta goma sha biyu zuwa ta sha shida Allah yana ba mu labarin yadda ya tsara halittar bil'adama da yadda ya juya shi daga wani mataki zuwa mataki har ya kasance zuwa ga wannan rayuwa tamu da muke kallo Allah ya ce lallai haƙiƙa mun halicci ɗan adam min sulalatin min tin daga wani wato mixta wani gauraye wani haɗin gambiza na ƙasa iri daban-daban da aka gutsara daga wurare daban-daban aka haɗa ta wuri guda aka kwaɓa ta aka cura ta aka halicci babanmu annabi Adam alaihi salam Allah ya ce daga nan kuma sai muka sanya jinsin ɗan adam ya dinga samuwa ta hanyar cakuɗeɗeniyar maniyi na namiji da mace wanda muke taskace shi a cikin wata taska tsararriya da izinin Allah daga nan kuma Allah ya ce sai mu juya wannan maniyi zuwa ga gudan jini wannan gudan jini mu sake juya shi zuwa ga ƙwayar tsoka wannan tsoka kuma Allah ya ce mu sake juya ta zuwa ga wata tsari na halitta da aka zuba mata ƙasusuwa daga nan kuma Allah ya ce sai mu sake zuba ma wannan ƙasusuwa nama da sauran abin halitta daga nan kuma Allah ya ce sai mu juya shi zuwa wata sabuwar halitta zuwa wata halitta wanda da ba a yi irinta ba kuma ba za a sake irinta ba kowace halitta Allah mai zaman kanta ce unique ce haka Allah ya tsara wannan halitta da can babu ruhi a jikinta Allah ya sa a hura mata ruhi da can ba ta da kamanni ba ta da idanu ba ta da zuciya babu kunnuwa babu ji babu gani Allah ya sa duk a rakkaba mata waɗannan tsare-tsare na halitta Allah da kansa sai yau kansa kirari ya ce tsarki ya tabbata ga Allah albarka ta tabbata ga wannan ubangiji wanda ya fi kowa iya halitta to daga nan sai Allah ya tsallaka kawai ya ce kuma wallahi bayan wannan halittar da muka yi muku muka kawo ku duniya wallahi tallahi za ku mutu kuma wallahi bayan haka wato bayan mutuwa Allah ya ce za kuma mu tashe ku kuma mu muku hisabi ranar alkiyama waɗannan ayoyi daga cikin abin lura a cikinsu shine suna ba mu bayanin matakan da Allah yake bi wajen halittar ɗan adam da jujjuyawarsa daga wani mataki zuwa wani mataki har zuwa cika halittarsa Allah ya yi mana wannan bayani don mu gane girman ƙudura Allah da girman sha'anin Ubangiji da kuma cewa Allah shi ya fi kowa cancanta shi kaɗai da abauta masa domin shi kaɗai ya halittarsa bai nemi taimakon kowa ba babu wanda ya agaje shi babu kuma wani abin bauta kuma bayan Allah wanda ke yin halitta saboda haka ya ku bayan Allah mu bauta wa Allah shi kadai mu tsantsanta mushi bauta ko mu kiyaye Allah mu bi dokarsa domin Allah masanin abin da ke boye ne da wanda yake fili kuma mabuwayi ne sannan mai rahama ne Allah shine kyauta halitta komai da ya halitta kuma shine ya faru wannan halitta ta dan adam daga maniyi zuwa ga abin da ake gani bayan ya hura masa ruhi kuma ya sanya masa kunnuwa da idan duna da zuciya amma kaɗan ne daga cikin bayi suke gode wa Allah har ila waɗannan ayoyi bayan nuna mana girman ƙudurar Allah kuma suna nuna mana raunin bil'adama da cewa ɗan adam shi ba kowan komai ba ne da tsananin buƙatuwarsa izuwa ga Allah mahaliccinsa wanda ke jujjuya rayuwarsa Allah nan wanda ya kiyaye asalin maddar halittar a cikin mahaifar mahaifanmu sannan kuma ya jajjera halittarmu yadda ka ganta wani sashe akan wani sashe wata halitta a juya ta zuwa wata halitta daban sannan kuma Allah ya sauƙaƙa mana fitowa zuwa wannan duniya sannan radda ya ga dama kuma ya kashe mu ya sanya mu a cikin kabari ran da ya ga dama kuma ya tashe mu ga baki daya zuwa ga hisabi na adalci da hikima da rahamarsa sannan ya kasa mutane rabi zuwa wuta rabi zuwa aljanna Allah ka tsare mu daga wuta ɗan wa masu albarka al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah a cikin tafsirin sa da yazo yana magana akan wannan aya yake cewa malamai sun yi sabani game da meye ma'anar thumma ansha'nahu khalqan akhar yace akwai maganganu da yawa da malamai suka faɗa ya kawo magana Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa da wasu malamai cikin tabi'ai cewa abinda ake nufi da sannan muka halicce shi a wani sabon yanayi shine hura masa rai alhalin da ba shi da rai da fito da shi duniya ya zama abin halitta mai motsi alhalin da daskararre ne wasu malaman kuma suka ce ba haka bane suka ce ana nufin sanya masa gaɓoɓi waɗanda yake bukata irin ji da gani da haƙora da fitowar gashi a jikinsa da makamantansu ƙarshe imamul qurtubi yake cewa aya tana ɗaukar ma'anan duka waɗannan canje-canjen duk abin da ka gani a jikinka naka ne na wata halitta mai cin gashin kanta ba na wani aka ɗiba aka sa maka ba saboda haka wannan na nufin wato Allah ya juya halittar wancan ƙwayan maniyi ƙwayan halittar maniyi Allah ya jujjuya shi har ya mai da shi ɗan adam wannan da kake gani mai lafiyayyen halitta mai ji mai gani mai hankali wanda yake girma har ya tsufa har ya mutu wata rana ɗan wa masu albarka idan ka tsaya ka kalli ayoyin nan a natse za ka ga cewa sun ambatan mana farkon halitta tun daga adamu alaihi salam zuwa halittar da ke faruwa tsakankanin junanmu ta hanyar jima'in ma'aurata har zuwa fitowar ɗan adam ya zama mutum abin halitta amma kuma sai aka tsallake ba tare da an ambaci rayuwar shi ta nan duniya tun daga ƙuruciya da girmansa da faɗi tashin da yake yi duk wannan sai ba ambace shi ba sai kawai Allah ya tsallaka da zance zuwa ga batun mutuwa har yana rantsuwa da cewa wallahi sai mun kashe ku ya sake rantsuwa kuma cewa wallahi sai mun tashe ku to me yasa Allah ya tsallake rayuwar duniya bai ambace ta ba bayan ambatan farkon halitta sai ya ambaci mutuwa ya kuma ambaci tashi malamai suka ce wannan ba komai bane illa ishara zuwa ga rashin kimar duniya da rayuwar da ke cikinta idan ana maganar lahira illa zuwa ga cewa duniya ita ba komai bace idan an kwatanta ta da lahira kamar yadda Allah ya ambata a wurare da dama irin faɗinsa cewa lallai duk abin da kaga Allah ya baku a nan duniya wani ɗan abin jin daɗi ne ƙanƙani amma abin alkhairi wanda yake da tabbas to shine wanda yake wurin Allah idan kayi imani kayi aiki na gari Allah ya ce amma fa mutane kaɗan ne suke hankaltuwa wato mai hankali shine wanda ya kula da lahirarsa ya kuma ɗauki wannan duniya a matsayin kamar wani zango irin yanda matafi ke ya da zango shi sa al-imamu ibn kafirin yake faɗa a cikin tafsirinsa yana cewa wannan duniya wulakantacciya ce kuma mai karewa ita lahira ita ce mai daraja kuma matabbaciya yace ina mamakin yadda mai hankali zai fifita wannan rayuwa ta duniya mai karewa akan rayuwar lahira wadda ke da tabbas ina mamakin yadda mai hankali zai fifita wannan duniya wadda zai batta nan kusa ya yi watsi da al'amarin lahira wadda gidan tabbata ne babu karewa alimamu ahmad ya ruwato hadisi a cikin littafinsa al-musnad daga sayyidatina aisha radiyallahu anha duk da yake isnadin hadisin malamai suka ce yana da rauni abinda ya inganta shine wani mawqufi daga Abdullahi dan Masud Allah ya kara masa yadda yake cewa wannan duniya gidan wanda ba shi da gida ne wato wanda duka ga ya kula da duniya kulawa ta kaiwa matuƙa to alama cewa bai shirya wa gidan da ke bayanta ba ya ce dukiyar da ake tarawa a duniya a batta a duniya to dukiyar wanda ba shi da dukiya ne domin kuma zai tafi ya batta ga magada ne sannan sai ibn masud yake cewa sannan babu wanda ke tsayawa ya baiwa duniyan nan muhimmancin da zai shagaltar da shi daga lahira sai wanda ba shi da hankali a wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal haka ma ibn hibbana ya ruwaito ta da ibn abi asimin a cikin kitabu zuhud haka nan baihaqi a cikin sunan dinsa da zuhud nasa da wasu malamai daban sun ruwaito wannan riwaya tabbatacciya daga sahabi abu musal ashari Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man talaba duniya duk wanda ya tsaya ya ba duniya gaskiya wajen neman ta ka'in da na'in to in yayi wasa adarra bi ukhratihi sai ya cutar da lahirarsa annabi ya sake cewa wa man talaba ukhratahu wanda ko duk ya baiwa lahira gaskiya yana neman ta ka'in da na'in adarra bi duniyahu to dole sai ya asara wani abu na duniyarsa wato su din guda biyun kamar kishiyoyi ne wanda baka iya faranta musu rai a lokaci guda sai annabi ya ce fa'asiru ma yabqa ina jan kunnanku da ku fifita abin da yake mai tabbata alama yafna fiye da wanda yake mai karewa wannan hadisi a shekul albani ya inganta shi a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 3200 da lamba 87 ‘yan wa masu albarka kamar yadda ka ji bayani a waɗannan ayoyi da ire-iren ayoyi makamantansu wanda suka zo da bayani akan farin halittar ɗan adam da yadda Allah ya tsara shi haka kuma binciken ilimi na zamani ya tabbatar cewa ɗan adam da kake ganinsa abubuwa guda biyu ne a halittarsa akwai wannan gangar jiki wanda ake gani akwai kuma ruhi wanda ke haɗuwa da gangar jikin ya mai da mutum yadda yake wannan jiki yana da bukatunsa da sha'awa-sha'awansa wancan ruhi wata halitta ce mai ƙoƙarin komawa zuwa ga Allah wannan jiki jiki ne irin na dukkan sauran halittu mai bukata zuwa ga abinci da jima'i da hutu da farin ciki da bakin ciki da tsufa da mutuwa yayin da shi ko ruhin nan wata halitta ce irin ta mala'iku sai kuma Allah ya sanya nafsu wato wata rayuwa tsakankanin waɗannan abubuwa wanda ita wannan rayuwa kuma tana iya yin da'a tana iya sabo tana iya bin Allah tana iya bujirewa tana iya neman abin da ke wurin Allah tana iya kuma kin abin da ke wurin Allah saboda haka Allah yake cewa wa nafsin wa ma sawaha na rantse da halittan nan da na aiki da na halitta kuma na daidaita ta fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya ce kuma na kimsa mata wato fajircinta da kuma biyayyata ga Allah sai Allah ya ce kad aflaha man zakkaha babu wanda ya tsira sai wanda ya tsaya ya tace wannan rayuwa tashi ya bi Allah yayi imani ya aiki na gari Allah ya ce wa kad khaba man dassaha wanda ko ya dirmusa ransa a cikin saban Allah to wannan ya halaka ya tabe ya ku bayin Allah mu yawaita tuna mutuwa mu yanke jin dadin duniya kuma mu zama masu biyayya Allah da manzansa sannan mu bauta wa Allah cikin ikhlasi kamar yadda Allah ya halice mu mu tuna cewa lallai za mu koma gare shi kuma Allah yana sane da abin da muke aikatawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء ومن درك الشقاء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أصلح لنا دنيانا الذي هو اللهم أدنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا إله إلا الله